الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau kwana wata biyu ga watan rabi'ul awal shekara ta 1442 hijira ta manzon tsira na Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shine kuma ya daidai da 19 ga watan goma shekara ta 2020 miladiya muna karatu a cikin littafin mai albarka littafin al-mu'taqad sahih na babban malami a sheik abdulsalam ibn girgis alu abdulkarim Allah maɗaukakin sarki ya zikansa da rahama wancan sati da ya gabata yankuwa mana karatu ne a cikin al-mutaqadu sahih fi asma'illahi wa sifatihi abinda kowanne musulmi ya kamata ya kudirce ingantacce game da sunayen Allah da siffofinsa kamun ci gaba yanzu ake gamin cewa akwai ɗaya daga cikin uwa da ake sallah da su dai sama karuwa ta haihuwa ya samu ya mace ya samu ta suna maimuna ya ce a sanar da uwarsa ta a cikin addu'o'insu na alkhairi allah maɗaukakin sarki mata albarka ya raya ta ba mahaifiyar lafiya ya sare kuma abin da za a hidima da shi ɗan uwa kada manta mun tsaya ne a faɗin allah maɗaukakin sarki ƙala ta'ala wa la na bihi ilman malam yana ƙoƙari ya dora mani akan tafarkin magabata nagari wajen ta'ammali da sunayen Allah da siffofinsa idan ka ci karo a cikin alkur'ani ko hadisin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da ɗaya daga cikin sunayen Allah ko siffofinsa masu tsarki yadda za ka yi ta'ammuli da su malam ya ce a babban abin da yake gabanka shine ka tabbatar da su kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar da su ba tare da ka kore ba ba tare da ka misalta ba ba tare da ka kaifanta ba ballantana kuma ka kore za ka tsaya ne a tsakatsakiya kai ba ka kore ba kai ba ka kamanta ba za ka tabbatar ba tare da kamanta ba wani malai ta kawo mana hujjoji akan haka ya kawo mana aya ta ƙarshe da muka tsaya akan ta ita ce wala yuhitu na bihi ilman bayi ba sa iya kewaye Allah maɗaukakin sarki da sani ya kasance duk wani abin da ya shafi janibin Allah maɗaukakin sarki a ce bayi sun sani abinda bayi suke iya sani kadai game da Allah madaukakin sarki shine abinda Allah madaukakin sarki ya ga dama ya sanar da su kawai to abinda Allah madaukakin sarki ya ga dama ya sanar da mu game da siffofin sa shine ya sanar da mu sunayen siffofin da yadda suke amma kaifiyar su ba mu sani ba malai yace wa qala Allah madaukakin sarki yace hal ta'lamu lahu samiyan shin ka ga wani shin ka san wani wanda yake irin Allah madaukakin sarki Abdullahi ibn Abbas yace hal ta'lamu lillahi mathalan aw shabihan hal ta'lamu lillahi mathalan aw shabihan shin ka san wani wanda yake yayi kama da Allah ko kuma irin Allah akwai shi babu shine hal ta'lamu lahu samiyan tunda baka san wani irin Allah ba baka san wani kamar Allah ba to dukkanin wata siffa da ta zo ko tawace ce daga cikin halittun Allah maɗaukakin sarki gaba ɗaya za ka tabbatar da ita ba tare da ka kamanta ta ga Allah maɗaukakin sarki ba me dalili saboda baka san yadda Allah maɗaukakin sarki yake ba kuma yadda na faɗa satin da ya gabata abinda ka sani shi za ka iya wasafawa abinda baka sani ba fa to sai dai ka shiru ka ja bakinka matukar kana so ka tsaya akan abin da yake shine na gaskiya mala yace fa min sifatihi ta'ala daga cikin siffofin Allah maɗaukakin sarki ma nassallahu ta'ala alaihi bi qawlihi akwai abin da Allah maɗaukakin sarki ya nassanta da faɗinsa arrahmanu alal arshi stawa ubangiji mai rahama ya daidaita akan al'arshinsa malai ce fi mawabi amin alƙur'an wannan ayar ta zo a gurare da dama a cikin alƙur'ani mai girma galibi malaman aƙida duk lokacin da suke bayani game da tauhidul asma'i wa sifat za ku ga suna kawo wannan ayat ta ar-rahman alal arsh tawa a matsayin misali ubangiji mai rahama ya daidaita akan al'arshinsa me dalilin da yasa suke yawan kawo ta yan uwa dalili saboda shi abin da ya shafi istiwa'i daidaitan Allah madaukakin sarki akan al'arshi abu ne da an yi sabani akan sa da yawa amma da yan uwa mu sani cewa daga kan Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da sahabbansa zuwa tabi'ai dukkaninsu babu wanda yake da wata bakuwar aqida ko kuma wata aƙida ta daban game da daidaiton Allah maɗaukakin sarki akan al'arshinsa da zarar an ce Allah ya daidaita akan al'arshinsa to dukkanin sahabban annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi abin da yake zuwa cikin ƙwaƙwalwarsa abu ɗaya ne shine mai shine abin da malamin sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da su me istiwa'i ko ya san me istiwa'i daidaita kaifiyar daidaita babu wanda ya sani shi sa ba sa kawo shi wanda daga cikin malamin yake ce mana abin da yasa galibi zaka ga idan an faɗo su daga cikin siffofin Allah wasu daga cikin mutane suke rudewa ko kuma wasu suke gani kamar an kamanta Allah subhanahu wataala da bayinsa to kai kafin ka ga wannan kamancin da aka yi wa Allah madaukakin sarki da bayinsa kai ma sai da ka kamanta Allah da wani abin da ka sani tukunna a fahimci wannan da kyau inda a ce baka kamanta Allah madaukakin sarki da komai ba to babu yadda za a ji wani a cikin ranka yanzu misalin da zan ba mu idan na ce dukkaninmu nan rayukan yana hannun Allah maɗaukakin sarki akwai wanda yake shakar haka akwai wanda yake shakar ransa yana hannun Allah maɗaukakin sarki duk musulmin ka gaya mai haka ya yadda me yasa yadda saboda bai kaifanta komai ba amma idan na ce muku yanzu Allah maɗaukakin sarki yana da hannu ina fata an fahimta yanzu wasu daga cikin musulmi wani iri da Allah ba haka bane tsakani da Allah me yasa ka ji wani iri saboda kafin ka ji wani irin sai da ka kamanta hannun ko ita irin hannunka ake nufi ko irin hannun kaza ko irin hannun kaza wannan kamantawar da kai to shine ya jawo ka ji abin da ka ji to duk wanda ya kore wa Allah sifofi sai da ya kamanta Allah madaukakin sarki da abin da ya sani tukunan sannan sai ya kore amma da aka ce Allah madaukakin sarki ya siffanta da siffa ta kula da bayansa to babu wanda ya kawo kular irin kular da kake wa yaranka ko kular da mai kiwo yake wa dabbobinsa ko abin da ya kama da haka wata irin kula ce kular da kowa yake gani a zahiri yadda Allah madaukakin sarki yake daukar nauyin bayansa to duk siffofin Allah madaukakin sarki wa abin da ya kamata ku rinka sa su kenan ba sa kama da irin siffar kowanne ɗaya daga cikin halittun Allah madaukakin sarki gaba ɗaya haka ya kamata yadda magabata suke suka faɗa kenan amar ruha kama ja'at ku gudanar da su kamar yadda suka zo ba tare da ka kaifanta ballanta kuma har ka kore ba to ayoyin istiwa'i an raba gida uku a kansu akwai wanda suka ce Allah maɗaukakin sarki yana ko'ina suka ce Allah maɗaukakin sarki yana ko'ina ya ce wa huwa ma'akum aina makuntum ma'akum ai yana tare da ku aina makuntum duk inda kuke sau da ka sai suka yi istishadi da wannan ayar da makamantanta ire-irenta a cikin alkur'ani suke nuna cewa Allah madaukakin sarki yana ko'ina wannan akidar an samo ta ne farkonta daga wajen jahamawa mabiya jahamu dan safwan daga nan mu'tazila su ma suka zo suka karba abin ya gangaro saboda haka ba kuwar akida ce a cikin addinin musulunci akwai kuma masu ganin cewa Allah madaukakin sarki baya ko'ina ai su ma ina ji ana jin su a ce Allah madaukakin sarki ba shi da makani ba ayo Allah makani dan idan ka ce Allah yana ko ina ai kai masa da shi nan ma kai masa makani ko ina ba makani bane ko ina makani nan da can da can wajen da ko ina ma makani makani amma wasu su suka ce tunda bai ayo Allah makani ba to Allah baya ko ina baya nan baya can baya sama baya ƙasa baya gabas baya yamma baya kudu baya arewa to wannan ita kuma aqidar aqida ce batila ma gaba ɗayan ta aqida ce batacciya saboda duk wanda ya faɗi wannan maganar abin da yake nufi kore Allah madaukakin sarki gaba ɗayan sa kace Allah baya nan baya can baya kaza ai ka kore shi kenan ina yake kenan duk abin da kace baya nan baya can baya sama baya ƙasa to ina yake babu shi to wannan aqida ce batila wanda waccan kamar yadda na gaya muku aqida ce da ta shigo ba kuwa wanda jahamawa lokacin da muke bayanin littafin al-muzakkira fil aqida mun yi bayanin waye jahmu dan safwan shine muassis na waccan aqida ta jahmiya to aqida ta uku shi ce ita ce aqida ta annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da kuma sabansa wacce kuma ita Allah subhanahu wataala ya faɗa da kansa manzon su tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya tabbatar masa shine Allah madaukakin sarki ya daidaita akan al'arshinsa ya daidaita akan al'arshinsa daidaitan da ya dace da girmansa da buwayarsa da matsayinsa shikenan ka huta saboda haka ya tabbatar wa kansa a cikin littafinsa ya faɗa haka a cikin gurare guda bakwai a cikin alƙur'ani dukkan sai na cewa ar-rahmanu alal arshi stawa ar-rahmanu alal arshi stawa guri ɗaya ne kawai ce cikin taha a cikin taha ma zanna alaikar qur'ani tashta illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan man khalaqa al-ardha was samawati wa ar-rahman alal arshi stawa na'am abin da yake faɗa a sauran ayoyin afwan na akasa abin duk sauran ayoyin abin da yake faɗa sun mastawa alal arsh inna rabbakum allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayamin thumma stawa haka ya faɗa a cikin suratul a'raf haka ya faɗa a cikin suratul yunus ra'd ma haka ya faɗa to da aka zo kawo shi ne aka ce ar-rahman alal arsh stawa to haka ma aka faɗa a cikin al-furqan suratul furqan haka aka faɗa a cikin sajada haka aka faɗa a cikin hadid gurare bakwai duk haka Allah madaukakin sarki kawo su ar-rahman Allah ya daidaita akan al-arshi Allah ya daidaita akan al-arshi wannan duk ayoyi ne da suka sarraha cewa Allah ya daidaita akan al'arshi banda ayoyin da suke su kuma suna nuni Allah subhanahu wataala yana sama ba su fito karar sun sarraha ba amma suna nuni Allah subhanahu wataala yana sama kamar ayat take cewa ilaihi yas'alul kalimu at-tayyib wal amalu salihu yarfa'u idan aka ce ilaihi zuwa gare shi ne yas'alul kalimu at-tayyib daddadan zance maganganu masu kyau suke hawa in aka ce abu ya hau ina ya hau sai aka ce wal'amalu salihu nagartaccen aiki ya rufa'uhu kuma yake ɗaga shi a ɗaga shi zuwa ina ina fata an fahimta wata ayar Allah maɗaukin sarki ce ta arijul mala'ikatu war ruhu ilaihi mala'iku da mala'ika jibril suna hawa izuwa gare shi ina suke hawa wata aya ce if qala Allah ya isa inni mutawaffika wa rafi'uka bi ilayya ni ne mai ɗaukar ranka kuma ni ne mai ɗaga ka zuwa gare ni ɗaga ka zuwa ina ina fata an fahimta wata yar Allah madaukakin sarki ce da annabi Isa da har yanzu barrafa'ahu Allah ilayhi bar Allah madaukakin sarki shi ne ya ɗaga annabi Isa zuwa ina zuwa gare shi ya khafuna rabbahum min fawqihim suna jin tsoron ubangijinsu wanda yake mai sama da su sama da su wani zai iya cewa sama da su wajen girma da matsayi da sauransu wa huwa al-qahiru fawqa ibadihi a amintum man fis sama'i ay yakhsifa bikum al-ard am amintum man fis sama'i ay yusila alaykum hasiba فقال فرعون يا هامان ابن لي سرحا لعلي ابلغ الاسباب سيتي اسباب السماوات فاطلع الى اله موسى fir'aun ya ce a ji a gida masa katon gini dogo mai tsayi wai zai hawa ginin nan ya leko ya tsinkayo ubangijin annan musa ya ce wa inni la'azunuhu kadhiba ina tsammanin annan musa fa ba da gaske yake ba ƙarya yake wai me yasa ya ce a gida masa katon gini idan Allah kawai na yake ba sai tafi rinjiya bai zai leka ya ce ya nemi ubangijin annan musa amma fitra salima ma ta tabbatar da cewa Allah madaukakin sarki ya daidaita akan adalci ayoyi irin wannan a cikin alƙur'ani shaykhul islam ibn taymiya yake cewa bayan istiqra'i da yayi bin diddigin ayoyi na alqur'ani yace alqur'ani tun daga farkon sa har karshen sa da sunnar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da maganganun malamai na sahabbai da tabi'ai dukkanin su suna tabbatar da Allah madaukakin sarki ya daidaita akan al'adashi yana sama da bayansa gaba daya haka shekul islam bai taimiya ya faɗa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi lokacin da aka yakin hunayi an samu ganima mai yawa an raba da annabi ya tashi tsira da amince tsara tabbata a gare sai ya rinka ba wa mutanen makka musamman wanda suka shiga suka shiga musulunci sababbin musulunta sai ya rinka daukar raƙuma da yawa yana ba su saboda a tallafi zuciyar su a rarrashi zuciyar su zauna a cikin addinin musulunci annabi ya ce musu kyauta mai yawa mutanen madina wanda suka sha wahala da addinin musulunci sai ga an musu shiru komai ba a basu shi na wasu suka dan fara maganganu mu da muka sha wahala saboda Allah kun san dan adam ba karasa shi da korafi haka al'amari yake tun lokacin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi mu da muka sha wahala a wannan lamari kuma saboda Allah ga wasu baki daga shigowa ba haka ake cewa ba wasu baki daga shigowa an dauki rakumi 100 an ba wani a an ɗauki garke guda na akuyoyi an bawa ne mufa sai labari je kunna annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi tara sai musu nasiha cikin abin da yake ce musu yake cewa ala ta'manuni wa ana aminu man fis sabai yanzu ku ba za ku iya amince min ba bayan ni amintacce ne ga wanda yake sama waye wanda yake sama annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana azumi ga watan sha'aban da aka tambaye shi cewa me yasa yake yawaita azumi watan sha'ban sai ce shaharun wa hadha shahrun yurfa'u fihi al-a'mal ila Allah wata ne da ake daga ayyukan bayi zuwa ga Allah madaukakin sarki a daga su zuwa ina lokacin da annabi tsira da aminci tsayar tabbata a gare shi hajjin ban kwana lokacin da ya khutba ya tara mutane yayi musu nasihohi ya ja hankalin sai ambaci abubuwa da yawa da ya gama annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare sai ya daga hannunsa dan yatsa guda daya zuwa sama ya ce wa da sabai hal ballaqtu ala hal ballaqtu shin na isar da sakon da Allah ya turo na isar muku sabai suka ce ka isar ya rasulullah annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi daga hannun dan yatsa guda daya ya ce allahumma shahad allahumma shahad allahumma shahad ya nuna sama ya ce Allah ka shaida Allah ka shaida Allah ka shaida ina fata an fahimta الراحمون يرحمكم الرحمن ارحموا من في الارض يرحمكم man fi sama haka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi faɗa masu jinkan mutane mutane bayi masu jinkan yan uwansu bayi su tallafa musu su taimaka musu su fitar da su daga wahala da kuncin da suke ciki yarhamuhumur rahman su kuma arrahmanu shine zai jikan su shine Allah madaukakin sarki sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce irhamu man fil ardi ku jikan wanda suke kan kasa yarhamukum man fis samai wanda yake kan sama shi kuma sai ya jikan kowa yake nan Allah madaukakin sarki mun sha buga misali anan wajen muka ce hatta fitra salima ta iqtadat ta hukunta cewa ta hukunta cewa Allah madaukakin sarki yana sama dan idan mutum yazo yana roƙan Allah madaukakin sarki muka ce ya yake da hannunsa daga hannunsa yake sama me yasa yake daga hannunsa sama muka ce me yasa baya haka tunda Allah yana ko ina ya gabas ko yamma ko ya haka ya rinka juya yana addu'a sai a ce ga wani ya hukace wani daga cikin mutum ya rinka haka yana zagayawa haka sai ka ce fanka amma me yasa mutum yake haka yake nuna sama ha isharatan la anna Allah subhanahu wataala fi sama nuni ne yake nuna Allah madaukakin sarki yana ina yana sama saboda haka yan uwa wannan ita ce aqida ta annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wanda ya mutu ya masa bansa akai suka mutu suka ba almajiran su akai na ga muku daga baya aka fara samun jahamiya wanda suke cewa Allah markun sarki yana ko ina ba aqida bace a gaskiya da take ta ahlu sunna wal jamaa saboda haka malam duk wani duk littafin aqida idan ka duba za ka ga suna kokari su tabbatar muku da cewa Allah markun sarki yana ya daidaita a sama in aka ce ya daidaita a sama a rannan mun je wani ƙauye to sai karatu ya biyu irin wannan karatun haka sai Allah yana sama to kusan su wanda ake wa karatun kusan musulunta suke addini musulunci karɓar shi suke ba kamar ku bane da duk galibi a ciki aka haife mu gaba ɗaya to su ɗaya daga ciki yake tambaya ta cewa wai ai wani ya taba masa ya taba ya taba tambaya ce wai to kafin Allah madaukakin sarki halitta al'arshi yana ina an bai musu tambayar alku kun ce Allah yana kan al'arshi to kafin ya halitta al'arshin fa to kaga wannan kabanta Allah madaukakin sarki da bayi ne shi ne ja wannan tambaya ina fata an fahimta yanzu ni ne bai bi zaka ce ina buƙatar wannan kujerar din din ta yi dan ta taimaka min na zauna daidai na gabatar da karatuna in ba ita zan tsaya mai na tsaya kuma zan gaji amma Allah subhanahu wataala ya riƙe al'arshi ne domin yana da buƙatuwar al'arshi kamar da nake da buƙatuwar zaga kujerar nan ba haka bane babu wani abu a cikin bayan Allah madaukakin sarki kaf da Allah madaukakin sarki yake buƙatar sa buƙata ta in ba shi babu wani abin da zai tafi babu shi ina fata an fahimta yanzu sallah da Allah madaukakin sarki ce mu yi da azumi da zakka da duk ayyukan ibada me za su amfana da Allah madaukakin sarki abin da ya san da shi rana da ya sare da wata da taurari da yadda ya tsara ruwa da bishiyoyi da za su amfani da Allah maɗaukakin sarki babu to kada ka ɗauka al'arshi Allah subhanahu wata'ala ya halitce shi ne ya daidaita akan sanin yana buƙatar sa wannan ka kamanta Allah da bayi ke ina fata an fahimta Allah maɗaukin sarki halitta al'arshi ne don ya nuna cikar halittarsa da bunƙasarsa saboda shi al'arshi shi ne mafi girman halitta a cikin halittun Allah maɗaukin sarki gaba ɗaya saboda shi ne sama da komai duk halittun Allah maɗaukin sarki al'arshi ne a can sama Allah subhanahu wataala kuma ya daidaita a kansa wace irin daidaita daidaita da ta dace da girmansa da buwayarsa da tsarkinsa subhanahu wataala ina fata an fahimta Allah ya dace da mu malai ce fa yustafadu minha zama fa'idanta daga cikin wannan aya da makaranta ta ar-rahmanu ala arshi istawa ithbatu istiwa'i ithbatu istiwa'i Allah ala ala al-arshi istiwa'an haqiqiyan malai ce zama fa'idanta da daidaiton Allah madaukakin sarki akan al-arshi daidaito na hakika aka ce daidaito na hakika daidaito na tabbas ba majazi ba da wanda zai ce maka ai kalmar istiwa'i majazi ce abinda ake nufi ba daidaito kamar yadda ka sani a larabci ba dan kamar yadda ne mana bayanin cin kan sun karba balaga akwai abin da ake cewa hakika akwai abin da ake cewa majazi wannan wani abu ne na daban daliban balaga sun san abin da nake nufi na arifu ma'anahu mala yace mun san ma'anar istiwa'i wa najhalu kayfiyatahu sai dai kuma mun jahilci yaya daidaita wanda shine abin da muke ta maimaita ba mu san yaya daidaita ba me yasa ban sani ba saboda Allah madaukakin sarki bai gamu ba shikenan amma in aka ce daidaito me ake nufi kowa ya sani za ka zauna a kan mashin ɗinka ka daidaita kamar yadda Allah maɗaukin sarki sun sun matakuru ni'imatan la'i za su tawaitu alaiko sannan sai ka ambaci sai ka tuno ni'imar da Allah maɗaukin sarki maka idan ka daidaita akan abin hawanka wa taqulu subhanallazi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinu inna ila rabbina lamunqalibun addu'ar awa abin hawa kenan ko to ga sai Allah ce idan ka hau abin hawanka sai ka tuno irin girman ni'imar da Allah maɗaukakin sarki maka da ya baka abin hawa da ya baka abin hawa kuma ya yaskare maka shi kake iya hawa ka sarrafa shi yadda dama saboda haka idan ka zauna akan abin hawanka ka me kenan ka daidaita ina fata an fahimta to da an ce daidaita ka san abin da ake nufi da ita amma daidaitar da kai akan mashin ɗinka ko a cikin mota ko akan kujerar jirgin sama ko a irin wannan kujerar da nake zaune ita ce irin daidaitar da Allah ya kan alashinsa shine baka sani ba ina fatan fahimta ba irin ta bace ko kadan me yasa laisa kamithlihi dan uwa ba shikenan ba shikenan ka tabbatar da abin da yake tabbatacce saboda Allah ya tabbatar ka kora abin da baka sani ba saboda Allah Allah bai sanar da kai ba shikenan wallahi ɗan uwa duk wanda ya dauki wannan tawhidin ya huta duk wani abin da zaka shiga cikin sa ba wannan ba to ruɗa kanka zaka yi da ƙara shiga cikin rikici da hayaniya Allah ko saboda wannan shine tauhidin annabawa da manzanni Allah ƙara tabbatar da mu akai malai ce fa ma'anahu ma'anarsa al'ulu wal iktifa abin da ake nufi da istiwa'i shine al'ulu daukaka wal iktifa da daguwa a larabci shine abin da ake nufi da al-istiwa bidha ja'a lisanul arab da wannan ma'anar ta ma'anar istiwa'i shine daukaka da daguwa da wannan yaren larabci zo duk balarabe da ka ce masa istawa fulanun ala kaza to ya san abin da kake nufi shine daidaitin da muka bayani yanzu duk balarabe kamar kalmomin hausa ne da ka zo ka ce misali misali da misali zamana da ka zo ka ce koko ina fata an fahimta ko ka zo ka ce kujera ko ka ce masallaci duk bahaushe da ka ce koko ko masallaci ko kujera ya san abin da kake nufi ba sai kaza kana ta bayani ka ce koko wani abu ne da ake yinsa da kasara tsoro da sauransu ba in dai bahaushe ne mutum ya san abin da kake nufi haka in ka ce masallaci akwai bukatar ka ce waje ne ake ginawa dan ayi sallah ayi kaza da sauransu ba bukata to haka duk balarabe da ka zo ka ce masa istiwa'i ya san abin da kake nufi da shi shine mai al'ulu wal irtifa daukaka da daguwa daukaka da daguwa wattafaqa ala hadha al ma'ana ahlus sunnati wal jamaa malai ce kuma dukkanin ahlus sunnati wal jamaa sun hada akan wannan ma'anar ta al istiwa shine mai daukaka da daguwa amma kayfiyatu hadha al istiwa amma yadda daidaitan yake bala ya alamu illa Allah wahdahu la sharika lahu babu wanda ya sani sai Allah madaukakin sarki shi shi kadai ba shi da abokin tarayya wa min zalika aidan daga cikin siffofin Allah madaukakin sarki da Allah ya ba mu misalin sa a cikin alqur'ani qaulullahi ta'ala fadin Allah madaukakin sarki inna Allah kana sami'an basira hakika Allah madaukakin sarki mai ji ne basiran kuma mai gani ne kun ga wannan su ma siffofin Allah ne ko subhanahu wa ta'ala to amma kun ga me yasa ake samun rikici a ta farko a waɗannan ba a samun rikici yanzu babu wanda zai zo ce maka Allah baya ji baya gani sai dai in sai dai in yana da aqidar itizali ba mu'tazili ne babu wanda zaka ce Allah mai ji ne masani ne yace yi maka shakka akwai babu kowa yadda Allah yana ji yana gani dan duk ko mutum ne dan uwanka wallahi masalul a'la kace masa wani baya ji dan Allah wannan na kasace ko cika ce na kasace kace wani baya gani na kasace wani ko cika ce na kasace to bari Allah madaukakin sarki bari Allah madaukakin sarki to amma da Allah wa ya taba kawo cewa jin Allah irin nasa ne wa ya taba kawo a cikin zuciyarsa cewa tunda an ce Allah yana gani to a yadda nake gani haka Allah yake gani dan Allah ya taba kawo wannan to haka zaka siffanta a wancan yadda ka san jin Allah da ganin sa ba irin naka bane haka daidaitin Allah ba irin naka bane ba irin nasa bane shikenan duk ɗaya ne ba wani bambanci ba da ji da gani da daidaito da a ce Allah yana da hannu Allah yana da abin da kaga Allah ya faɗa da kanshi to yadda ka san wanda ka sani ba irin nasa bane to haka ma wanda ba sani ba irin nasa bane waccan ka'ida kamar yadda na ga muku wancan satin ita ce ka'ida kat laisa kamithlihi shay'un wa huwa samiul basir shikenan ka gama mala yace fa yustafadu min hadhihi al-ayati zamu fa'idanta daga wannan ayata an inna Allah kana sami'an basira wa nahwiha da makamantanta da suke bayani game da suffa ithbatu sifati sam'i lillah tabbatar da siffar ji ga Allah madaukakin sarki was sam'u fi lughati al-arab abinda ji yake nufi a yaren larabci shine idrakul aswati riskar sautuka yanzu maganar da nake sauti nake fitarwa haka ne sauti nake fitarwa farko harafi ne harafi sai ya zama kalma kalma kuma ta zama jimla shikenan kuma sai magana ta fito sai a fa'idanta to duk abin da nake faɗa sauti na yana isa kunnuwan wanda suke nan da wanda ba sa nan ba kuma suna jin abin da nake faɗa to wannan shine ji kenan jin da kake dan mutumin da baya ji duk wani abin da nake faɗa zai ji abin da nake faɗa baya ji kenan amma kai da kake ji duk abin da nake faɗa kana saurare na to wannan shine idrakul aswat riska sautuka fa nuthbitu lillahi ta'ala zamu tabbatar wa da Allah madaukakin sarki sam'an ji yudriku bihi aswat wanda yake riskar sautuka da shi la yushbihu shay'an min khalqillah sai dai shi jin Allah madaukakin sarki baya kama da wani daga cikin halittun Allah madaukakin sarki baya kama da jin wani daga cikin halittun Allah madaukakin sarki gaba daya wani fawibu kaifiyata zalika lillahi ta'ala za kuma mu fawwala yadda jin Allah madaukakin sarki yake ga Allah subhanahu wataala dan mu bamu sani ba shi kadai ya san kayan sa wala naqulu ba za mu ce kaifa yasma'u to tunda kun ce Allah yana ji ya yake ji ba babu ba wanda yake kawo ji ba tabbata an yi wannan tambayar yawa istiwa idai da su annuzul da su Allah da ana yi amma a wannan ni ban taba ji ba wala naqudu fi zalika ba za kuma mu kutsa shine khaba ba za mu kusa mu ce lallai sai mun san yadda Allah maɗaukakin sarki yake ji ba duk mutumin da ya ce zai kusa dole sai ya sanya Allah yake abu kaza to ya sa kansa a ciki ya buɗe kansa ƙofa ƙatotuwa ta halaka me dalili saboda kana so ne dole ka je ka binciko abin da ba za ka iya sani ba me yasa saboda Allah maɗaukakin sarki bai bayyana mana ba idlam yutli'ana tabaraka wa ta'ala alai saboda Allah maɗaukakin sarki bai tsinka yadda mu zuwa ga yadda jinsa yake ba bai sanar da mu yadda jinsa yake ba bal istaqara jalla wa ala bi ilmihi sai Allah madaukakin sarki ya fifita kansa ya keɓance kansa da sanin wannan ilimin na da yake ji ya baro kansa shi shi kadai ga sanin sa nace mana hatta annabawa da manzanni bai sanar da su yadda jin sa yake ba saboda me saboda ya zabi ya keɓance kansa da sanin su ai a cikin addu'o'in da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake yi addu'ar damuwa da bakin ciki da yake bayani game da sunayen Allah maɗaukakin sarki Allah mai ni as'aluka bi kulli ismin huwa laka ko sammaita bihi nafsaka aw allamtahu aw allamta ahadan min khalqika aw ista'tharta bihi fi ilmi al-ghaib indaka akwai sunayen Allah maɗaukakin sarki da duk annabawan Allah da manzanni babu wanda ya san su Allah maɗaukakin sarki shi kadai ya san su kuma shi ya bawa kansa ne bai bayyana komai ba saboda haka dan Allah maɗaukakin sarki bai bayyana sa ba sai a ce babu kenan baya nuna haka to wannan shi ma haka yadda siffar Allah maɗaukakin sarki take ya ga dama ya keɓance sanin ta a wajensa bai bayyana kowa ba saboda haka tunda ba a bayyana maka ba sai ka haƙura yanzu ko a duniya komai ka sani akwai abin da baka san shi ba kuma har ka mutu haka zaka ƙura wallahi ba ka san shi da Allah ba haka bane abubuwa da yawa duk nacin mutum duk bincikensa duk yadda ya kai wajen bangaren kere-kere ne akwai abin da har ka mutu ba ka san shi bangaren kere-kere bangaren lafiya ne bangaren likitanci har ka mutu akwai abin da ba za ka san shi kowanne irin bangare ne akwai bangaren da har mutum ya mutu ba zai san shi ba haka Allah madaukakin sarki ya kaddara wannan abu idan ka matsa maka ce sai ka san sai ga shine karshen rayuwarka sai ga shine zai kai ka ajalaka shine zai halaka to abin da ya shafi duniya kenan bari abin da ya shafi janibin Allah madaukakin sarki bayan kuma ya ga mana wala yuhituna bihi ilman bayi ba sa kewaye Allah madaukakin sarki da sanin komai to tun da haka ne sai ka hakura ka tsaya inda aka sanar da kai malai ce wa haka zalbasu haka ne shi ma gani idrakul mar'iyat shine riskar abubuwan da ake gani kama sabata fi sahihi muslim kuma da ya tabbata a cikin sahihi muslim an abi musa al-ash'ari radiyallahu anhu daga sahabi abu musa al-ash'ari Allah kara masa yarda annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam qala hakika annabi tsira da aminci tsira tabbata a gare shi ce inna allaha la yanamu wa la yanbaghi lahu ayyanama Allah madaukakin sarki baya bacci annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kuma bai ma dace ga haƙƙin Allah subhanahu wataala a ce yayi bacci ba ina fata an fahimta yawa ka dube da duniyar take kaiwa da komowa wasu lokacin da suka kwanta suka yi bacci wasu kuma ranar su ne haka ne lokacin da wasu suke zaune cikin aminci wasu kuma suna cikin bala'i da tashin hankali wani yana kan tsandauri wani yana cikin ruwa jirgin ruwa yana tangal tangal da shi kuma kowa kowa Allah madaukakin sarki yake bukata kullu yawmin huwa fi sha'n kullu yawmin huwa fi sha'n kullum Allah subhanahu wataala a cikin sha'ani yake babu kiftawar ido guda daya kiftawa sakan ɗaya idan akwai abin da yake ƙasa da sakan babu shi da zai wuce face Allah madaukakin sarki na wasu abubuwa gudanar ina fata an fahimta to yanzu ko mai gadi ne aka bashi gadin gida idan ya bace sanar za a shigo a ɗauki abu bai sani gadi ne kuma gida ne kulli ɗaya kawai na wani amma idan bacci ɗan ɗauke shi a matsayinsa na ɗan adam takan insaniya ta ɗauke shi sai gwani ya lallaba ya amfani da wannan baccin nasa ya shiga ta'addanci sai a zo a ce masa ba sai kayi bacci an kore ka daga aiki ko abin da ya kamata ka gida ne kwalli daya bari a ce an ba mutum gadin hausawa kai kadai iya hausawa kai a ce ka za ka gadin hausawa duk abin da aka dauka a hausawa ne kanka ne to ya za a yi kenan za ka yi bacci to ya kuma tara na local government ya jihohi cikin birni wannan din cikin birni ya Kano gaba daya ya Najeriya ya duniya gaba daya wannan sai Allah madaukakin sarki shi yake kula da su duka ba kuma a samun tasgaro daidai da sakon ɗaya a samu matsala wani abin ya gaza babu bar mahalittu yan kwa kalli sama wa ke rike da sama ƙasa wa ke rike da ita kogi yadda yake dinna idan Allah madaukakin sarki ya sako ko ya sako kogi suka to ko ganin duniya mutanen duniya ta shan wake rike da su yanzu kallo ne kallo nan da mana dan uwa da Allah madaukakin sarki ya ga dama ya dan jarrabe mu aka dan samu ambaliya kalli kalle da ake nuna zaka ga gari guda ne yadda muke yadda kake hango sama masallacin sai daga ruwa kawai haka duk ya shanye mutane to a ce malam masana suka ce adadin ruwa da yake cikin duniya ya fi ƙasa da cikin duniya yawa ruwan da yake duniya ya fi ƙasa yawa idan Allah ya ga dama ya saki ruwan to idan a ce mai kula da waɗannan abubuwan ba Allah maɗaukakin sarki bane mutum ne da ya yin da kake ganin ruwan nan zai ya sama za ta ya ƙasa za ta duk shi yake rike da su subhanahu wa ta'ala saboda haka Allah maɗaukakin sarki baya bacci bai ma dace a cikin haƙƙinsa ya bacci ba yahfidul qista wa yarfa'uhu annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi yace annabi tsira Allah madaukakin sarki yana al-qist ana wannan shine al-mizan shine al-mizan kamar yadda ibn hajar ya ambata a cikin fathul bari yace yana kaskantar da mizani yana kuma daukaka shi aka ce kaskantar da shi shine ai kasa kasa da shi wanda ya aikin kirki mizanin sai yana yin me sama shine yarfa'u wanda ya aikin banza mizanin sai yana yin me kasa shine yakhfidu ina fata an fahimta wannan duk aiki ne na Allah madaukakin sarki yarfa'u ko kuma yarfa'u ilayhi amalul layl qabla amalin nahar ana daga ayyukan kun ga wannan ayar ita ma hujja ce ta cewa Allah madaukakin sarki yana ina aka ce yarfa'u ilayhi ana daga ayyukan bayi da suka yi da daddare zuwa gare shi qabla amalin nahar kafin su aikin rana a daga shi a kai shi ina zuwa gawa Allah madaukakin sarki idan da a ce Allah yana ko ina me yasa ba a ce a kai shi gabas ba ko a kai shi ko a ce a kai shi bayan duniya na taba jin wani malami da ana yana kokarin kore siffar Allah baya ko ina Allah yana ko ina kai Allah baya sama aka ce da Allah subhanahu wataala ya tashi mi'raji da annabi tsira da amincin tsara tabbata a gare shi ina aka ce ya je da shi ina aka ce ya je da shi yan uwa sama aka wuce sama ta daya ta biyu har zuwa ta bakwai ta can sai ce nan ai wa meeting point ne fa meeting point ai ka sani babban mutum yana so ya haɗu da kai ya ce to mu haɗu a waje kaza ka zo ka zo hinton maɗa abuja a ga ainihin mitin point ya ba ku to shi ma haka allah maɗaukar sarki ba annabi tsira da aminci tsira sabbata a gare shi mitin point a sama ta bakwai wallahi kuwa to allah maɗaukar sarki shirye don bayan da ka iya bayan da ka iya wa amalun nahari qabla amalin layli haka nan kuma ana daga ayyukan da bayi suke yi zuwa ga Allah subhanahu wataala da rana qabla amalin layli kafin aikin dare kullun haka ake yi ayyukan da bayi suka yi da safe zuwa faɗuwar rana za a tattara sai a kai wa Allah subhanahu wataala wanda suka yi kuma daga faɗuwar rana zuwa kullowar rana za a tattara su ba a jira ba ai ayyuka ba sa kwanti muna gamawa za a ɗauke su a kai su zuwa ga Allah maɗaukakin sarki shi sa mu yi aiki na gari yan uwa kullum haka ake ɗaukaka ayyukan zuwa ga Allah subhanahu wataala kayi mai kyau ba kai mai kyau ba wallahi tallahi an kai masa ka shirya ba ka shirya ba an kai masa ka ɓata lokacinka ka gyara shi an kai masa duk abin da kai wallahi haka za a ɗauki aikinka a kai Allah subhanahu wa ta'ala shi sa duk wani mantin wallahi tsada ne da shi tsada ne da shi in ya wuce ya tafi kenan har abada la ya'udu har abada Allah ya ba mu iko ribata lokacin malai ce lauka shafa hijabuhu an-nur hijabun da ya raba tsakanin Allah subhanahu wa ta'ala da bayinsa shine haske malai ce muhtajabun an khalqihi bin nur ma'ana Allah maɗaukin sarki ya katangance kansa tsakaninsa da bayansa da haske lau ka shafahu da a ce Allah maɗaukin sarki zai yayi wannan hijabin wanda yake tsakaninsa da bayansa la aharaqat subuhat wajhihi man taha ilayhi basruhu min khalqihi da duk abinda hasken tsarkin fuskar hasken Allah subhanahu wataala kai zuwa gare shi da ya kore daga cikin halittunsa Abin da ake nufi da min halki ana wajen ba tabi'idiyya ba ce karo ne ce min ce tabi'idiyya wani wasu wani sashi daga cikin halittun Allah subhanahu wataala za su kone wani sashi kuma ba su kone ba a'a akwai inda ganin Allah subhanahu wataala baya kaiwa cikin halittun sa babu to min ce min ce ni bayanin jinsi duk jinsin halittu da Allah madaukakin sarki zai dauke wannan hijabin duk inda ganin Allah subhanahu wataala zai iya kaiwa zai kai to sai sai ya kone gaba daya to ka ga mu inda inda ganin Allah madaukakin sarki zai kai ba cikin halittun sa akwai babu to abin da hadisin yake cewa shine da a ce Allah subhanahu wataala zai dauke hijabin da ke tsakaninsa da bayi da duka halittu sai sun kone duka tun daga farkon sa har ƙarshe ai kada kuma ta annabi Musa lokacin da yace rabbi arni anzur ilayka Allah subhanahu wataala ya ce lan tarani walakin anzur ila jabali fa in istaqarra makanahu fa sawfa falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakhan wa kharra Musa sai ba fa annabi Musa aka ɗanyi tajalli a kansa ba a kan dutse ne ka duba ƙarfi irin dutse da Allah maɗaukan sarki ya ɗanyi tajalli ya ɗan ya hijabin kaɗan ga dutse wannan hasken Allah subhanahu wata'ala shi ne ya dagar da dutsen nan da dutse ya riddiddiki wannan abin da annan musa gari shi ne faɗe su ma shi ba ma fa hasken ne ya taɓa shi ba to da Allah subhanahu wata'ala zai yayi wannan hijabin tsakaninsa da bayansa da duk bayi duka sama da ƙasa da duk abin da yake cikin duniyan nan da abin da yake sama da ƙasa duk ya kone saboda girma na Allah subhanahu wataala fa nuthbitu lillahi basran haqiqiyyan yudriku jalla wa ala bihi al-mubsarat saboda haka zamu tabbatar wa da Allah madaukakin sarki gani na haƙiƙa wanda yake riskar abubuwan da ake gani da shi illa anna kayfiyata hadha al-basar sai da yadda ganin yake la na'lamuhu ba mu san shi ba wa inna ma na'lamu ma 'allamana Allah bi qawlihi kadai zamu iya sanin abinda Allah madaukakin sarki sanar da mu da fadin sa laysa kamithlihi shay'un huwa as-sami'ul basir babu abinda yake kama da Allah shi mai ji ne kuma mai gani ne fa hadhihi amthilatun min tariqati ahli sunnah wannan wasu ne daga cikin misalai na hanya da ma'abuta sunna suke bi bi asma'illahi ta'ala wa sifatihi a cikin sunayen Allah da sifofinsa dan uwa wannan shine karshen babin da malamin kullu a cikin sunayen Allah da sifofinsa babin sunan Allah da sifofinsa babi ne da yake mai faɗi mai yawa kwarai da gaske sai dai lokaci lokaci za a rika fito da abubuwan kun ga yadda muke karatu a cikin wancan littafi na al-muzakkara fil aqida da muka zo babin sunan Allah da sifofinsa ya sha bamban da yadda muke karatu a cikin wannan babu to inda za mu ɗauko wani littafin shi ma a sa wanda yake bayanin sunan Allah da sifofin sai kun ji sababbin abubuwa haka abin yake Allah maɗaukin sarki ya dace da mu abinda muka faɗi daidai Allah maɗaukin sarki ba mu ladan gaba ɗaya kuskuren da muka yi Allah subhanahu wa ta'ala ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ولا حول ولا قوة إلا بالله والسلام عليكم ورحمة الله